rajim jama'a assalamu alaikum Allah ya dada wannan masallaci mai albarka inda gawa gabatar da tafsirin Qur'ani mai girma wanda sha da Allah shi ne da kibul ke tafsiri sai ni bashir harun ne da ne da barki sallallahu alaihi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحسب أن ماله أخلده
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالهدى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه من دار السبيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ya sibu anna malahu aqlada shi wannan wanda ake magana a kansa wani gira ne aka ce ko umayyu ibn khalaf ubangiji ya ce shi yana zaton a jahilcinsa anna malahu aqladahu dukiyarsa za ta dawamar da shi ai ja'alahu khalidan la yamut ana za ta sa ya zama ya tabbata ba zai mutu ba na'am
كلا لينبذن في الحطمة kalla la yumbazan na fil ulama kalla inna ai kalma ce ta tsawa tsawa ce rab ai ba haka abun yake ba la yumbazan na wallahi za a jefa shi fil kudama a cikin wuta wanda take mai tona duk abin da aka jefa mata a cikin ta ai allati ta dum kullama ulqiya fiha
وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة وما أدراك ما الهدمة الله تبارك وتعالى تعلم صلى الله عليه وسلم وما أدراك أي ما أعلمك ما يسند كي ما الهدمة منين wannan hudama din aka ce narul lahi muqada wuta ce ta Allah wata take da ruwa ai al sahara ko al muskira wanda ake hurata ko wanda take hurariya
التي تطلع على الأفئدة
allati tattaliu ala al-afida ita ce wanda take tsinkaye ala al-afida akan ainihin zuciyoyi ma'ana tana kona ainihin zuciya fa tariquha wa alam wa ashaddu min alam ghayriha li zuciya ma'ana saboda zuciya tana da taushi to kona ta yafi ko ina ma'ana azaba Na'am.
إنها عليهم موصدة في عمد ممددة na'am innaha alaihim musada fi amadin mumaddada innaha ita wannan wutan sada wanda aka rufe ta ne alaihim gare su fi umudin ko ah, tana nan cikin ah, ko amadin ko umudin mana cikin ginshiƙai mumaddada wanda aka miƙar da su kana masu tsaye سورة الفيل مكية وهي خمس آيات لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل na wannan ita ce suratul fil ma'ana surar da aka yi maganar giwaye a cikinta an saukar da ita a makka tana da ayoyi biyar aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama alam tara ma'ana istifami ne ta ajibi ai iji kai mamaki mana daga wannan kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi yanda ubangijin ka ya aikata wa ma'abuta giwaye akwai wanda suka zo da giwaye ma'ana shi wannan giwa babbaɗin shine wanda shi jagoran nasu yake kai sunansa mahmud giwan ke wa sabu mabotan hawa giwayen kuma su ne abrahatu malikul yaman ya zo waje shi ana shi da rundunarsa akwai wani mutum da ake kiransa abrahatul ashiram shine wanda ya zo akan zai rusa ɗakin ka'aba sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haɗa shi da musiba aka turo tsuntsaye suka dinga jifan shi aka halakar da su shi ne nan aka gaya mana abin da ya faru shi ne wa hasilu tafsiluha alama zakarahu muhammadu bin isaac kamar yadda dai malamin tarihin na muhammadu bin isaac ya rubuta abin da ya faru ya ce an karbo daga an sa'id ibn jubair wa ikrima an karbo daga sa'id ibn jubair da ikrima an ibn abbas daga abdullah ibn abbas annan najashi malikul habasha wa huwa ashamatu zaid bin nabash najashi allazi amana bin nabi sallallahu alaihi wa sallama kana ba'asa abrahata amiran ala yaman fa aqama bihi wa istaqama lahu kalima hunaka aka ce shi ashama din nan wanda shi ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama to akwai kakansa kakansa shine ya bawa shi abraha mulki a yaman sai zai zauna a gurin sai zama na mulkinsa ya karbu a wasu to sun mai na hura an nasa ya tajahazu na ayyamar mausim ila makkata da hajji baitin lahi azza sai ga mutane suna zuwa suna wucewa ta nan yaman din suna tafiya makka duk lokacin aikin hajji din yayi wannan abun sai ji bai masa daɗi ba shi ne fa hasada al'araba ala zari sai wa laraba hasada akan wannan sun magana kanisatan bi san'a sai ya gina wani kaman coci babba a san'a amma wai yana nufin ya gina shi ne zai canja ɗakin hajji da ake zuwa ana aikin nan mutane su daina zuwa su koma suna zuwa wakataba ilan najashi sai ya tura wa najashi ya rubuta masa aika ya ce inni kar banaitu laka bi sana'a kanisatan lam yabni al-malik mislaha yace na gina maka wani babban coci wanda ba a taba samun wani sarki da ya gina irin sa ba kuma walastu muntahiyan hatta asrifa ilaiha hajj al-arab yace kuma abinda nake nufi sai mutane sun daina zuwa ɗakin ka'aban nan na makka sun dawo suna zuwa wannan guri shi abinda yake so ke to fasamiya bihi malikum ni kinana sai wani da ke iransa maliku ne kinana sai ya ji wannan labari to fakar da lahalilan wadda kala ilaiha ba ƙa'ada fiya wadda ɗaka bil azira kubbata ha to shi kuma mutumin makka ne sai ransa ya ɓaci tunda an ce ana so a juyar da mutane su daina zuwa nan su koma can sai ya ce to sai ya je ya wulaƙanta wannan ɗakin da shi abraha ya gina shi ne sai ya je aka ce ya yi bayan gari sai ya gaggoga a cikin ƙubbar wannan ɗaki wai saboda ya wulaƙanta ɗaki to ga balaga zalika abraha sai abraha ya samu wannan labari fa kala sai yace man istara alayya waye ne yazo ya masa wannan abun da ya masa aka masa ne fa kila lahu sai aka ce masa sana'a zalika rajulun min al-arabi min ali zalika al-bayt arsami billazi qulta wani mutum ne mutumin makka waya ji kace zaka gina wani ɗakin da za a daina zuwa can nasu a dinga zuwa naka shine ransa ya baci sai ya zo maka wannan to shine fahalafa abrahatu inda zalika da ya tsiran na ilal kabati sun ma yajimuwa sai ce to shi kuma ya rantse sai ya je ya rusa wannan ɗakin kabu tunda dai aka masa wannan wulakansu sai ya je ya rusa wannan ɗakin kenan kuka taba gidan najashi yubiru bi zalika sai tura wa shi wannan najashi mana na asalin baban kakan shi najashi wanda ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sai tura masa ya ba shi labari kuma wasu alahu an ya basa ilaihi bi fili sai ce masa da Allah yana son ma ya turo masa giwa ya san yana da wata giwa babba mai girma ce ba taba ganin irinta ba sai ce da Allah ya turo masa ita wa kana filan yuqalu lahu mahmud shi wannan giwan ana kiran shi mahmud wa kana filan lam yura misluhu izaman wa jisman wa quwwatan yace wani giwa ne wanda ba taba samun irinsa ba wajen girma da kauri da karfi dai ba taba ganin irinsa ba to ba asabihi ilayhi sai ya tura masa fa karaja abrahatu sai shi abrahatu ya fito min al-habasha daga habasha sa'iran ila makka zai tafi makka wa karaja ma'ahu bil fil bi tare da wannan giya to fasami atil arabu bizalika sai laraba da suke kan hanya suka dinga jin labarin cewa fa ga wani sarki fa ya fito wai da niyan zai je rusa dakin kabu to sai suka ga kuma yawancin su ba za su iya fada da shi ba na an ce yana da karfi a lokacin ya fito da rundunan wajen giwaye da mutane wajen dubu sittin yana da ƙarfi sosai to fa azzamu wa ra'au jihadahu haqqan alaihim fa karaja malikun min muluki liman yuqalu lahu zunafar liman ada'ahu min qaumihi fa qatalahu to sai suka dinga fitowa sai wani da ake kiransa zunafar sai ya fito shi da jama'arsa suka tari wannan sarkin to sarkin ya fi karfin su sai ya yi nasara a kansu shi abraha din wa kaza zanafar sai ya kama shi wannan zanafar din faƙala li abraha sai ya gaya wa abraha shi wannan wanda aka kama sai ce masa ya yi wa almalik ya kai sarki istabki ni fa inna baƙa'i kairun laka min ƙasri ya ce shi kenan yanzu ka riga ka yi nasara akan jama'ata amma kar ka kashe ni ka bar ni mana ba mamaki rayuwata ta zama maka alkhairi akan kashe ni da zaka yi shikenan sai ya yadda ya bar shi fasta yahu sai ya bar shi din wa usaqahu amma sai aka daure shi mana yana cikin dauraru a cikin mutane za a tafi da su amma dai ba a kashe shi ba wa kana abrahatu rajulan haliman an ce shi abraha din yana da hakuri sai ya hakuri tunda ya gaya masa sun masara sai ya ci gaba da tafiya hatta iza jana min bala min biladi kasama sai ya zo wani gari da ake kiransa kasam karaja ilaihi nufail bin habib al-kasami sai nufailu bin habib al-kasami shine shugaban wannan gurin sai ya fito shi ma yazo ya same shi wa man istama da duwanda suke tare min qaba'il al-yaman cikin kabilun yaman to fa hazamahum su ma dai sarkin ya fi karfin su sai yayi nasara akan su to aka zai nufailan sai ya kama shi wannan nufail din fa qala nufail shi ma nufail din sai ya ga masa ya ce ayyuhal malik ya kai sarki inni dalilun bi ardil arabi ma'ana yace shi ya san hanyoyin kasashen larabawa mana kare kashe shi shi ma ya bar shi wasabqahu wa kana jama'u yadullu wai aka tafi da shi akan zai ringa nuna masa hanya akan kar a kashe shi to ismar rabi da'if sai yazo wajen da'ifa ma karaja ilayhi mas'ud ibn mughis fi rijalin min saqif sai mas'ud bin mughis shine shugaban wannan gurin sai fito cikin mutane tare da shi tare da mutanen saqif fa qala shi ma sai ya ce masa ya ayyuhal malik ya kai wannan sarki nanu abiduka laysa indana khilafun laka sai ce su sun zama bayinsa ba za su ce za su yi wani abu da shi ba mana ba za su saba masa ba za su iya faɗa da shi ba mun san inna ma turidul baita allazi bi makkata mun san nufin ka kace kai ka fito ne zaka je ka rusa wannan ɗakin da yake makka saboda haka nanu na basu maka man yadulluka alaihi mu za mu haɗa ka da wanda za su nuna maka garin da inda wannan ɗakin yake to fa ba'su ma'ahu abarigal maulalahu sai suka hada shi suka hada shi da wani ake kiran sa abarigal wani kaman yaron su ne to fa kharaja hatta idza kana bil magmis da yazo wani guri da ake kiran sa magmis ko magmas mata abu rigal sai abu rigal shi ya mutu a wajen wa huwa alladhi jamu qabruhu al'an shine wanda yanzu aka kabarin sa mutane sun zo ma sai ta jifan kabarin wa ba sa abrahatu rasulan min al-haba min al-habasha yuqalu lahu aswad ibn mas'ud to sai shi abraha ya tura wani mutum da ake kiransa aswad bin mas'ud akan muqaddamati qailihi wa amarahu bil gharati ala ni'amin nas sai ya tura shi yace yayi gaba kafin ya zo ma'ana duk abin da ya samu na tumaki ne raƙuma ne shanu ne na mutane ya fara kakkama ana ya kama masa fa jama'al azwadu ilayhi amwal hasabil haram sai shi aswad din nan yaje ringa kama masa duk raquma da tumaki da awaki da shanu duk da ya samu dai a nan yankin haram din kafin a shiga makka ya ringa kama masa to a ciki ne wa asaba li abdul muttalib mi atay ba'ir a ciki aka samu raquma ma wajen 200 na abdul muttalib kakan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam sai aka kama su to sunna inna summa inna abraha arsala hanadatul dumyari ila ali makka wa qala lahu sal an sharifiya sai zaki tura wani da ake kiran sa hunada alhimyari yace je wajen mutanen makka yace musu ya tambaye su waye ne shugaban su kuma ya gaya masa abinda aka aiko shi da shi mana ya gaya masa cewa anni lam ati lam ati liqital innama jitu li uhdima hazar bait ya tura shi wai akan ya je ya samu mutanen makka ya tambaye su waye ne shugaban su in an nuna masa shugaban ya gaya masa cewa to shi wannan fitowa da ya yi ba ya zo ya yaƙe su ba ne sai dai in sun ce za su yaƙe shi to zai yaƙe su amma shi abin da ya zo yi kawai zai rusa wannan ɗakin ne sau da aka a gaya musu su san da wannan shi kenan sai aka zo wanda daga hata da kala makka shi ɗan aikan sai ya zo da shiga makka wala iya abdulmuttalib sai ya zo da abdulmuttalib kakan manzan allah sallallahu alaihi wa ƙara lahu sai ya ce masa innal malik arsalani ilaika li ukbiraka annahu lam yati li qital in an tuƙatilo wa inna ma ja a liharmi hazar bait sun man siraf anku ya ce to sarki ya ce in zo in gaya muku shi ba ya zo da niyan yaƙe ku ba ne sai dai in kunce za ku yaƙe shi to zai yaƙe ku amma shi ya zo ne da niyan zai rusa wannan ɗakin na garin naku saboda wulaƙanta masa ɗakinsa da aka yi to shi ne faƙala abdulmuttalib sai abdulmuttalib ya ce yace ai malahu indana qital wala lana yadan narfahu amma jaa lahu fa inna hadha baitul lahi haram wa baitu ibrahim khalil alayhi salam fa in yamnahu fa huwa baituhu wa haramuhu wa in yahul bainahu wa bain zalika fa wallahi ma lana bi dabihi quwwa abdul muttalib yace aje a ga yawo shi wannan mutumin su ba su za su yaƙe shi ba kuma ba za su ma iya yaƙansa ba amma dai wannan ɗaki da yace zai rusa ya sani a garin Allah ne harami ne na Allah kuma ɗaki ne wanda annabi ibrahim ba daɗin Allah ya gina idan ubangiji zai bar shi shikenan zai iya barinsa ya yi in kuma zai hana shi to amma su dai ba za su iya hana shi ba amma dai ya sani ɗakin ba nasu ba ne ɗaki ne na Allah kuma aka turo annabi ibrahim shi ne wanda ya gina wannan ɗaki ya ce aje a gaya masa haka ya ce amma fandali mai ilaihi فزعم بعض العلماء انه اضافه على بغله كان عليها da yake shi Abdul Muttalib akwai raƙuman sai da ji labari an kama guda 200 su ne zai je ya karɓo su amma dama ya ce wannan ɗaki aina Allah ne inna lil baiti rabban yamihi ai ai ɗakin yana da mai shi ɗaki kuma mai shi din ba zai bari ba saboda haka shi yanzu dai a kai shi wajen sarkin ya je ya karɓo raƙuman sa 200 to shine sai aka tafi da shi aka ce annahu ardafu ala baglatin kana alaiha su kawo kan wani alfadari da shi da wanda ya zo ɗin rakiba ma ba da bani aka ce ma ko su yaransa ma kaɗan da ya ɗauka hatta ƙadimal askara har ya zo wajen wannan ayari na wannan sarki wa kana zunafar sadiqan li abdul shi zunafar ɗin nan abokin abdul muttalib ne sun jima sun saba da jimawa shine sai abdul muttalib ya ce ya zanafar hal indaka min ghanain ay naf'in fi ma nazala bina qala an rajulun asir la aminu an ubtala bukratan aw ashiyatan sai ce yace wai shi ma dama yana daga cikin yanzu suna hannun wannan sarkin ne sai ce Abdul Muttalib ni ma da ka gani na yanzu ni ma asiri ne ina kame ne a hannunsa ban sani ba ma ko za a bada umarni a kashe ni ko da safe ko da yamma mana yanzu bai sani ba ko a bada umarni a kashe shi ko a bar shi sai yace walakin sabasu ila anis sai salfil fa innahu li sadiqun fasaluhu an yasna laka inda al-malik mastada min kairi wai yuzimu hazwataka wa manzilataka indahu sai ce amma ina da wani aboki na shine jagoran da yake jan wannan wannan giwan zan gaya masa cewa ga kanan zaka zo kuma ga matsayinka saboda kai nema maka abin da kake nema a wajen wannan sarki shikenan sai sai suka tawo din fa sai ila unais fa atahu fa qala inna hadha sayyidu quraish وسائب إير مكة يدعم الناس في السهر والوهوش في رؤوس الجبال وقد أصاب الملك مئتي بئير فإن, فإن, فإن استطعت أن تنفعه عنده فانفعه فإنه صديق لي أحب ما وصل إليه من الكيل فدخل أنيس على أبرهة فقال أيها الملك هذا سيد قريش فسيشي wannan din Anis din sai je yace zai nema wa shi abdulmuttalib mana ya yi magana da shi wannan sarki abraha akan a bashi kuma raƙumansa sai ya shiga wajen abraha sai ya ce masa ayyu almalik ya kai sarki ha za su yi da ƙureshi wanda da ka gani shi ne shugaban ƙureshawa kuma wasu haibu iri makata shi ne mabocin wannan ayari na mutanen makka kuma allazi ɗimun nasa fi sayi wal hushi fi ru'usul jibal kuma mutum ne mai taimako yana taimakawa mutane yana ciyar da su har ma yana taimakawa ma dabbobi ma to ya zo yanzu yana so zai magana da kai yastazinu alayka wa ana uhibbu an ta'zina lahu fa yukallimaka ni na so ka masa izini ya zo ku yi magana da shi sai aka nema Abdul Muttalib izini yayi magana da shi Abraha sai aka gaya masa kuma aka ce fa qad ja'a ghayru nasibin laka wala mukallifin alayka shi ya zo ba wai zai fada da kai bane ya zo ne zai yi magana da kai ba zai saba al'amarin ka to fa azina lahu sai aka masa izini wa kana Abdul Muttalib rajulan jasiman wasiman shi abdulmutsali ya kasance mutum ne in ka gan shi za ka gaina da kurjini kuma wasiman kyakkyawa ne yana da kyakkyawa a fiskan shi mana mutum ne mai kurjini kuma kyakkyawa to wa lalasa abdulmutsali bijan bihi da aka shigar da shi wajen sarki sai shi wannan sarkin ya aje shi a gefen shi sun makala da tarjumani sai ya gaya wa mai masa fassara ya ce kullahu ma hajatuka ilal malik sarkin ya ce a gaya wa abdulmutsali ko me ya zo me bukatansa a wajensa فقال له الترجمان ذلك سي ترجمان ya gaya masa فقال له عبد المطلب mana me bukatar ka wajen sarki sai Abdul Muttalib yace hajati ila al-malik an ya rudda alayya mai atai ba'irin asaba ni abin da ya kawo ni raƙuma na 200 da ɗauka ne nake so a damin da su a bayan faƙala abraha ta ta jamani sai shi abraha wannan sarkin sai ya giya mai masa fassara sai ya ce ƙullahu karkunta a jabci hina da aituka walakar zahattul ana fika ƙala lima sai wai sarkin ya ce a gaya masa wa lokacin da azumin ɗalibi ya zo lokacin ya yi mamakinsa ya gan shi babba ne ya girmama shi amma da ya magana raƙuma 200 kuma sai ya ji kuma yanzu ya yi mamakinsa ya za ka yi magana raƙuma 200 mana ni da na zo ya rusa ɗakin garin wai da yana ganin girmansa amma yanzu girmansa ya ragu me yasa zai tambaye shi raƙuma shi da ya zo ya rusa ɗakinsu da suke alfahari da shi shi ne sai ya ce ƙala lima ya ce me yasa ƙala ya ce jitu ila baitin huwa dinuka wa dinu abaika wa sharafikum wa ismatukum li ahdimahu lam tukallimani fi wa tukallimani fi mi ataybu ir gasabtu halaka yace nayi mamaki ni da nazo zan rusa ɗakin ku ɗakin kakannin ku da kuke alfahari da shi amma baka min magana akan sa ba sai ka min magana akan raƙuma sai Abdul Muttalib yace a ana rabbu hazihi al-ibil wa li hadha al-bayt rabbun sayamnahu minka sai sai aini wannan raƙuma sune nawa shi kuma ɗakin akwai mai shi mai shidin kuma zai hana ka abin da kake so kai kala sai sarkin yace ma kana li yamna'uhu minni wai ubangiji ba zai hana shi a'udhu billah bai san Allah din ba kala sai yace mata to fa anta wa zaka yace a wannan kuma kai da shi amma dai ni a bani raquma na kawai to fa amara bi iblihi faruddat alai sai yace a bashi raquman sa sai aka bashi to falan ma ruddatil iblu ala abdul muttalib aka mayar masa da raquman sa karaje kawai shi kan sai ya fita fa akbar quraish al kabara ya ba quraish labarin abin da ya faru kuma da ya zo sai ya sun gaya musu ya ce wa amarahun an ya tafarraƙo fi shi'aw ya ce yanzu abinda za ku yi kawai mutane duk su bar garin kowa ya fita aje a shiga cikin duwar waje mana shi kamar hanya irin tsakanin dutse da zuɗe kowa irin ya je ya buya ya san dai allah ba zai bar shi wannan abin ba amma kowa ya bar masa gari to wai ta har razu fi ru'usul jibal wasu kuma su hau duwar waje kawfan alayhim saboda kar wani abu ya same su in ma'arratul habash fa fa'alu sai suka yi haka ɗin wa ta abdulmuttalib wa kaza hilkatal bab waje ala ya tu shi abdulmuttalib kafin ya fita sai ya zo ya rike jikin mana kaman labulen da yake ɗakin ka'aba ya yi ta'addu'a ya yi ta'addu'a mana ya riƙe Allah akan Allah kar ya bari a ɗausa musu wannan ɗaki kenan sai kama hanya ya tafi sauran jama'a duka aka fita aka tafi ta waje fi ba ta tilka wajen makomi wa zuba abrahatu bil magnus sai abraha ya zama har ya kusa ya zo gurin da ake kiransa magmis ko magmas hatta hayya al-dukuli yana shirin akan zai shiga makka ke wa hayya ajayshahu wa hayya filahu ya shirye rundunarsa da wannan ainihin giwan nashi wa kana filan giwa ne wanda lam yura mislahu fil izmi fil izmi wal quwwati ba taba ganin giwa wanda ya kai shi girma ba ko karfi ba taba samu ba wa yuqalu ana cewa kanatil afyal isne ashara filan koma raƙuman ko su giwayen sun kai sha biyu sauran kuma abun hawa ne haka ake kansu amma dai rundunar tasu an ce ta kai ta mutane wajen dubu sittin to fa akbala nufail ila alfil alazam sai nufailun nan yazo ya samu wannan giwan mai girman sai ya rike kunnen sa yana gaya masa yace ibrik mahmud yace masa ya kai mahmud har ka yadda ai wannan abun da kai yazo yana masa nasiha warji da shi da mana ka juya ina maka ina baka shawara fa innaka bi baladillahi alharam nan inda kake din fa garin Allah ne fa haramin Allah ne to shikenan sai wannan giwan sai ya ji abinda aka faɗa fa baraka sai ya zauna kawai sai ya zama na ya zauna akan baya so ya tashi fa ba su suka tada shi sai ya kifa ba fa yadribuhu bil miwali fi rasi suka dauko har gatari suna ta dukan kanshi amma ya ji fa arkala mahajina hutata marafiki fa fazza'uhu li yaquma fa aba aka ɗauka ana ta buga kan shi a kan ya tashi sai yake amma fawajen ruhu raji'an ilal yaman faƙama ya haɓe idan suka juyar da shi hanyar a koma yaman sai su ga ya tashi ya ta in aka juyar da shi wani ɓangare duk zai tashi amma da an fuskanci makka sai ya ƙi tashi shi ya san ya san hatsarin abu sai ya ƙi tashi to suka yi ta yin haka da ya ƙi to fasara suka juya shi da ilal haram ma'ana wai dole dai sai an shiga haram to fabarika sai ya sake dai kwantawa wa aba an ya kuma ya gida ya tashi to daga nan ne wa karaji nufail shi nufail din nan ya fita yashtaddu hatta sa'id aljabala sai ya hau kan dutse to daga nan ne fa Allah ya turo musu abin da ya turo musu din wa arsalallahu azza wa jalla dairan min albahri aka turo musu tsuntsaye kaman wasu jemagu kaman dai tsuntsaye ne haka kowane tsuntsu yana tare da dutse na wuta aka dinga jifansu falon magashi ya tilɓon asalaha alaihi bayan sun gama taruwa sai aka tura musu wannan abu falon tusif tilka hijarati ahadan illa halaka duk wanda wannan dutsen ya same shi to ya halaka kenan daga wannan gurin waka rajo haribi na laya ta duna ila tariq allazi ja'u minhu wasaraka alqawm sai aka yi ta ƙara aka yi ta iyo wa ma jabazuhum fi bab suka dinga shiga junansu yatasaqaduna bi kulli tariqin ويهلكون على كل من هل سكرين غدي هلكا وبعث الله على ابرهه داهن shi kuma wannan abraha shugaban nasu sai aka tura masa wani cuta fi jasadi a jikinsa fa ja'ala ta tasaka kanamilahu sai gabobinsa ne shi kuma suka dinga rarrabuwa suna ta kwantewa a jikinsa nan ya fadi nan ya fadi nan ya fadi haka aka ta masa to haka to sai akwai wani shi Abu Yaksun shi kuma shine kaman wazirin Abraha din to shi nasa bai same shi ba sai da aka bar shi sai da ya koma har can garinsu ya je ya gama ba da labari ai ga abin da ya faru ga abin da ya faru yana gama ba da labari kawai shi ma sai dutsen sai faɗo a kansa shi ma sai ya halaka to haka aka yi aka halakar da su har zuwa dai ƙarshen su to wannan shine ake kira abin da ya faru a amal fil shekaran giwaye a wannan shekaran ne aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama an ce da faruwan wannan abun da haihuwansa kwana hamsin ne Allah ya haka saboda ya girmama garin kuma ya girmama cewa za a haifi annabi sallama ba da za a zo a rusa garin a zo a rusa wannan daki to sai Allah ya halakar da su da haka to shine wannan suran take ba mu wannan labari na alam yaj'al kaydahum fi tadlil
alam yaj'al kaydahum fi tadlil shin ubangiji bai sanya kaidin su bane da suka zo akan fi hadmil ka'aba za su rusa ka'aba Allah ya sanya wannan kaidin nasu fi tadliq cikin hasara da halaka ai Allah ya halakar da su
wa arsala alaihim tayran ababil wa arsala alaihim tayran ababil sai Allah ya aika musu da tsuntsaye ababil mana jama'atin jama'atin masu yawa suka zo suka ringa halakar da su kowa an ce akwai sunansa a jikin dutsen da aka jefe shi da shi kowane dutse sai ya samu wanda aka tura shi zuwa wurin shi na'am ترميهم بحجارة من سجيل tarmihim bi hijaratin min sijjil waɗannan tsuntsaye suka ringa jifansu da duwar watsi wanda suke min sijjil a yi tsinin malbuki na ƙasa wanda aka dafa mana aka kamar an sa shi a cikin wuta ne aka ciro shi an ce daga wutar jahannama aka ciro aka zo aka yi ta halakar da su da wannan na فجعلهم كعصف مأكول faja'alahum ka asfin ma'qul sai aka sanya suka zama kaman dai ganyayyaki ne wanda aka cinye su kaman ganyayyaki wanda suka bushe dabbobi suka ciccinye aka halakar to haka aka musu aka halakar da su har zuwa ƙarshen su ba wanda ya tsira sai iya shi wannan giwon da yake shi yaƙi shiga tunda yaƙi to shi an halakar an tsiratar da shi ba wanda ya same shi na'am سورة الشتاء مكية وهي خمس آيات لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش
na'am to wannan ita ce ita kuma suratu quraish ko suratu shita wanda bayan an halakar da waɗancan sai ana gaya wa mutanen mana da aka saukar ana gaya wa su ƙurishawa cewa su sani fa ubangiji ne ya kiyaye su wannan sarkin yadda ya taho ɗin nan in ba don ubangiji ne ya kiyaye su ya halakar da shi ba da sai ya zo ya halakar da su kuma ya rusa wannan ɗaki amma allah ya kiyaye su saboda me saboda sun saba so kan fito su je su tafi sham wani lokaci yata shita wa sai suna zuwa gurare saboda kasuwanci Allah ya kiyaye su ne ya kiyaye wannan aikin saboda su cigaba da wannan tafiya da suka saba ma'ana da ilafi quraish ilafi saboda ainihin quraisha sun saba da wannan tafiya to shine ubangiji ya kiyaye musu wannan kuma su ci gaba da wannan tafiya su zama suna cikin amnu suna cikin amana ilafihim wannan abin da suka saba din nan إيلافهم رحلة الشتاء والصيف na'am mana abin da suka saba na tafiya da suke yi lokacin sanyi zuwa yaman da kuma tafiyansu lokacin bazara zuwa sham sun saba suna yi ubangiji ya tsare musu wannan gari kuma saboda su samu amunu su ci gaba da wannan tafiyoyi da suke na'am فليعبدوا رب هذا البيت to ya kamata su bauta wa ubangijin wannan daki wanda ya kiyaye wannan daki dama abdul muttalib ya ce inna lil baiti rabban ya'ni ya ce ai dakin yana da mai shi kuma zai kiyaye shi kuma kaga ya kiyaye sai da haka su duba irin alfarman da Allah ya musu gashi suna gani ana zuwa garuruwa ai ta kai hari ai nasara akan mutane amma su Allah ya kiyaye musu garin su saboda babban guri ne gari ne da Allah ya turo za a yi manzon Allah a cikin garin don da faruwa wannan abin da aiwansa kwana hamsin ne kaga duka saboda kiyaye wannan Allah yi wannan kuma ya girmama garin har ma yana rantsuwa da garin la usmu bi hazal balad kuma yana rantsuwa da shi annabi al-amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun yana rantsuwa da rayuwarsa saboda haka su bauta wa ubangijin wannan daki wanda ya musu wannan kiyayewa na'am الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ubangijin nan dai shine wanda yake ciyar da su lokacin da ake cikin yunwa yana sauwake musu ko su je sham din ko su je yaman din su samu abubuwa na fatauci wanda za su ci kuma wa amanahum min khawf shine wanda ya ba su amana ya kiyaye su daga tsoro wannan wanda ya zo akan zai rusa musu gari zai halakar da su amma Allah ya kiyaye su sannan suna gani ana zuwa garuruwa ana kai hari kashe mutane a musu abubuwa amma ban da su to su bauta wa ubangijin da yake kiyaye su daga irin wannan amanan da ya ba su na
سورة الماعون مكية وهي ست آيات نعم.
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين
na to wannan an ce misali ubangiji tabaraka wata'ala ya kiyaye su din an ce annahu lamma kazzabu muhammadin sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallama da a alaihim sai ya addu'a a kansu yace allahumma ij'alha alaihim sininan kasinai yusuf fashtadda alaihim alqad wa asabahum aljud waljub فقالوا يا محمد ادع لنا فإنا مؤمنون فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقسمت البلاد وأقسم بآل مكة بعد القاد والطول وهذا حجة من يقول إن سورة مدنية to wasu da suke cewa suran madaniya ce kenan cewa ah, da aka yi da aka yi wannan sosai da suka karanta annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka turo musu tsanani annabi ya addu'a a kansu ya zama da suna cikin tsanani yunwa da fari da rashin ruwa da rashin abinci to sai suka dawo suka ce masa za su yi imani ya musu addu'a ya yi addu'a sai aka yaye musu wannan ko kuma ma a makiya din ce wanda ya faru a makka lokacin da suka sa wa annabi sallallahu alaihi wasallama da jama'ansa takunkumi cewa ba za a yi mu'amala da su ba ba za a yi saye da sayarwa da su ba suka yi wannan suka yi ta wahalar da su da ƙarshe da aka ɗora musu wannan musiban sai suka yi nadama sai suka zo suka warware wannan abin da suka yi har rubutu aka yi aka rubuta aka manna a jikin ɗakin kaba cewa ba za a yi mu'amala da su ba kuma kar a sayar musu da komai kuma kar a saya a wajensu annabi sallallahu alaihi dama ya gaya wa abdul muttalib ya ce masa ai duk abin da suka rubuta din ma Allah ya turo gara ta cinye duk wannan takardar gaba daya ma'ana babu wata magana sai kawai inda suka rubuta sunan Allah kawai iya nan ne kawai ya rubu amma duk takardar an ci da aka zo ma akan za a cire takardar ma sai aka ga ai aka ga ai babu ma duk rubutu ma'ana dai duk dabbobi ma da tsuntsaye da duk abubuwa ma sun san manzo Allah kuma suna tare da shi shi yasa gara ma ta zo ta cinye takardar saboda maganar da aka yi maganar banza ce to wannan shine ake faɗa kenan na'am to wannan kuma ita ce suratul ma'un ma'ana sura ta yi magana akan abubuwa da ake karɓa na aro da ake bayarwa ana za a yi magana a kansu shi ne alma'un ta fara da bismillahir rahmanir rahim a ra'aitar lazi yukazzibu biddi shin wai ka bani labari mana da wannan wanda yake karyata sakamako yake cewa babu tashin alkiyama ka bani labari akan shi na
فذلك الذي يدع اليتيم fazalika allazi yadkhuluti shi wannan shine wanda yake tunkuɗe maraya tsanani ana baya masa mu'amala mai kyau yana masa mu'amala ta take ba ta da kyau aka ce ko shine Abu Jahal ko Asib ibn Wa'il ko wani daga cikin su dai ake nufi ko kuma Walid ibn al-Mughira na'am
ولا يحض على طعام المسكين wala yahuddu ala ta'amil miskin bayan yana tunkuɗe maraya baya masa mu'amala mai kyau sannan kuma wala yahuddu baya kudaitarwa ala ta'amil miskin akan ciyar da miskini ko miskinai shine aka ce dai ko asibin wa'ilin ne ko walidunul mugira ne ana ɗaya daga cikin su ko kuma dukan su din ne duk suna yin haka din ba sa kudaitarwa wajen ciyar da miskinai wulakanta miskinan ma suke na فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
na aka ce fawailun mana kalmar azaba ta tabbata ko ko wani kwari ne a cikin jahannama wailun din ya tabbata lil musallin ga masu sallah amma ba tsaya nan ba sai aka faɗi sifansu saboda kar masu sallah sai a kuma suna sallah an faɗi haka aka ce a ba kowa ba ba allazina hum an salatihim sahu wanda suke rafkana ga barin sallarsu ba sa yin sallan akan lokaci ko ba sa yin ta yadda aka faɗa ko ko suna yi ne saboda riya aka sake fito da sifansu a fili aka ce allazina hum yura'una su ne wanda suke riya a cikin sallah din da kuma wani sallah din bayan haka kuma wa yamna'una al-ma'una sannan suna hana abun aro kamar irin abubuwa da suke da shi na aro an zo an tambaya ba za su bayar ba aka ce kal ibrati wal fasi wal idri wal qas'ati ma'ana kaman kaman allura hakan nan ko kuma eh, gatari ko kuma tukunya ko akwasi duk irin ire-iren su dai mana an mana misali da waɗannan ne amma duk abu da kake da shi in wani zai ce yana son aro karka hana shi ka bashi sai dai in ka sha bashi yana halakarwa to nan kan kana da hujja amma in ba haka ba ka bayar tun da kaga an faɗi waɗannan sifofin su ne allazina hum su ne fawalul lil musalli saboda haka shi qur'ani ba so in ka karanta aya kawai ka tsaya a ka je gaba gaban ne zai warware abin da ake nufi na aha سورة الكوثر مكية وهي ثلاث آيات na لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم نعم.
إنا أعطيناك الكوثر
na to wannan ita ce suratul kausar an saukar da ita a makka ko madina tana da ayoyi uku tana farawa da bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kausar ubangiji tabaraka ta'ala ya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace inna mu ne a'tainaka muka baka ya muhammadu al-kausar muka baka kausar aka ce kausar din nan ana nufin ko wani gorama ne da aka bashi a aljanna shine ma'ana wannan tafkin nasa da aka bashi ko ku ana nufin a alkhairi mai yawa da aka bashi shine kausar din an yi maganganu da yawa dai akan menene kausar to anan an mana wani bayani na cewa a, abin da ya zo akan kausar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su sun san meye kausar din yace musu atadruna mal kausar kun san meye kausar kullu sahabbai suka ce Allahu wa rasulu alam Allah da manzansa su suka sani kala sai yace fa innahu narun wa'adanihi rabbi azza wa jalla yace ai wani korama ne wani tafki ne wanda Allah ubangiji na min alƙawarin zai bani shi alaihi khairun kasir yana da alkhairi mai yawa wa huwa haudun taridu alaihi ummati yawm alqiyama shi wani tafki ne wanda al'ummata ranar alqiyama za su zo wannan gurin su sha ruwa aniyatu adadun nujumis sama abubuwan da ake ɗiba ruwan da su kaman kofunan ko kwanukan da ake shan ruwan da su a wajen sun kai kaman adadin taurarin da suke sama to fa yaqdiru al-abdu minhu sai bawa ya zo wajen wasu za su zo wajen faƙulu sai in ce ya rabbi annabi ya ce ana in wasu sun zo sai a ringa koransu a wajen sai in ce ya rabbi inna min ummati wannan baya cikin al'ummata fa ya ƙulu sai ubangiji ya ce ma ta diri ma a dasa ba daka ai baka san abun da ya farar a bayan ka ba mana ya wasu abubuwa da suke ba irin naka ba to wawara da kuma ya zo fi sifatil audi din a cikin sifanta shi wannan tafki din a hadisun akwai hadisai da yawa min haya daga cikin qauluhu sallallahu alaihi wasallama daga ciki annabi ya faɗa a wani qauli ya ce audi masiratu shari yace wannan tafkin nawa yana da fadi fadin sa ya kai kaman tafiyan wata guda ne ma'uhu abyadu min al-laban ruwansa kuma shi yafi haske ma daga nono warihu al-yabu min al-miski kanshi ruwan kuma yafi al-miski kanshi wakizanuhu ka nujumi sama kofunan da ake ɗiba ruwan kuma kamar taurarin sama ne man shariba minu lam yazma abadan duk wanda ya sha ba zai sake yin ishi ruwa ba saboda an ce idan al'umma annabi sun tashi an fito daga kabari to an zo ana cikin ishi ruwa abinda za a sa shi a sha wannan ruwa dan mutum ya sha shi kenan ba zai sake yin ishi ruwa ba wa fi riwayati a cikin wata riwaya wa zawayahu sawa ma'ana kaman bangarorinsa suna nan kamar daidai ne za ka ganin kaza nan kaza nan kaza haka dai wame na gairu zari a wani kauli kuma an faɗi wani wannan ma ya ce to wani kauli an ce annahun nubuwa mana kausar ɗin shine annabta da aka bai wani kauli an ce alƙur'an ne ƙur'ani shine kausar wani kauli an ce al'islam musulunci shine kausar a wani kauli an ce taisirul ƙur'an wa tafifu shari'a sauwaƙe ƙur'ani a wajen karanta shi da haddace shi da kuma shari'an nan ta annabi sallallahu alaihi wasallama shine kausar din ma'ana Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama sauwake wa al'ummar sa Qur'ani da kuma sauwake musu shari'ar sa shine al-kausar wani kauli aka ce a kasratul ashabi wal ummatu wal adba an bashi sahabban sa suna da yawa al'ummar sa suna da yawa mabiyan sa suna da yawa ma'ana yawan mabiya da aka bashi shine kausar wani kauli aka ce a rifatu zikir daukaka ambaton sa da aka yi wanda muka karanta kwanan nan ko wa rafa'ana laka zikraka shine kausar din Allah ya dauka ambaton sa duk inda aka faɗi Allah sai an faɗe shi wani kauli aka ce nurun fi qalbika wani haske ne a cikin zuciyarsa ma'ana wanda yake nuna masa komai duk abin da zai shine kausar wani kauli aka ce ash-shafa'a ne ceton da aka bashi wani kauli aka ce a al-mu'jizat mu'jizozin da aka bashi sune kausar wani kauli aka ce a la ilaha illallah muhammadu rasulullah shine kausafin da aka bashi wani kauli aka ce a alkhairul kasir ad-dunyawi wal ukrawi kawai alkhairi mai yawa da aka bashi na duniya da kuma na lahira wa kullu min hadhihi al-aqwal to duk da cikin waɗannan maganganu ta kaga bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya cancanci kowanne dai da aka ba wa fawqa zalika sama da haka ma mimma la yulam gayatu illallah akwai wasu abubuwan ma da ba wanda ya san su sai Allah shi kare wa za da badun fawqa tilka al-aqwal wasu sashin malamai sun ƙara sun faɗa bayan waɗannan sun ce abinda ake nufi da kausar annahu zuriyatul kasira al-mubaraka ma'ana zuriya mai yawa da aka bashi mai albarka kuma wa qad haqqaqa Allahu zalika hakika Allah ya tabbatar da wannan fala tajid zuriyatan li ahadin min al-khalqi misla zuriyatil mustafa sallallahu alaihi wasallama في الكسرة ولا في البركة إلى يوم القيامة haka ne cewa ba za ka samu wata zuriya wanda take a cikin halitta mai yawa mai albarka kamar zuriyar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam mafi yawan duk abinda muka samu din nan yanzu ga waɗannan sharifan da suka kawo mana ɗari'un duk zuriyar sa ne su Shehu Tijjani su da Abdul Adi su Ahmad Rufai duk waɗannan zuriyar sa ne kuma kaga sun samar da alkhairi mai yawa yanzu in kace kana neman a nuna maka almajirin shehu tijjani a gombe kawai waye san iyakansu a kano waye san iyakansu a sauran garuruwa waye san iyakansu a najeriya waye san iyakansu ba za ka iya yakance su ba saboda yawansu to haka kuma a sauran ƙasashe haka a ko'ina to haka sauran yan uwansa sharifai su suka kawo abubuwa mai yawa shi yasa aka ce zuriyarsa ta fi yawa kuma ta fi albarka sallallahu alaihi wasallam akwai wani sharifi ma wanda ya zo kwanan can gombe din nan shi abin da ya gaya mana sai ina da nakal kausar ana nufin sayyida fatima da shi ya fassara ma'ana tun da kaga ta wajenta aka samu duk abin da aka samu na zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yawanci sauran mutane zuriyar su a gidajen a wajen bangaren maza ne ƴaƴan su maza amma shi manzon Allah zuriyar sa a wajen ƴarsa mace ne tanan aka samu tanan aka samu sayyidina Hassan da sayyidina Husaini duk sauran jikokin nan daga nan aka same su to shi yasa shi yace ai abin da ake nufi da an inna dina kalkausar sayyida Fatima duk ta wajenta aka samu duk abin da aka samu na wannan albarka duk abin da ka gani na addini nan yanzu duk daga wajen su su suka koyar su ne malaman Qur'ani su ne malaman hadisi su ne malaman kowane fanni na ilimi su Jafaru Sadiq din nan duk a wajen su aka yi karatu duk malaman masaban nan yawanci su yi karatu a wajen su duk ilimin nan da ka gani daga gidansu ne gidan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ka babu wata zuriya da ta kai su yawa ko albarka kuma kamar da zamu karanta yanzu tunda wani yana cewa wai shi annabi wai aftar ne sai Allah ya ce a ai shi an bashi zuriyan da ba za ta yanke ba shi sa har yanzu kullun aka ce maka wani sharifi ne karka Musa haka ne sharifai suna nan da yawa wasu ma ba a san ma sharifan ba ne akwai su da yawa ma wasu ma ba sa faɗa cewa su sharifan ne da yawa نعم فصلي لربك فصل لربك وانحر إن شاء إن شانئك هو لبتر
فصلي لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر aka ce ka yi sallah ka girmama ubangijinka kuma ka soke abun yankanka inna shani aka shi wannan makiyin naka da yake cewa wai kai aftar ne saboda ɗansa ya rasu alƙasin babban ɗansa sai aka ce ai shi kenan mutum da yansa suna mutuwa ma'ana ba wani damuwa kenan in sun ƙare shi kenan al'amarinsa ya ƙare sai aka ce a inna shani aka huwal aftar shi wannan makin naka shine aftar shine mai yankakken baya amma kai kan zuriyar ka za su ci gaba har tashin alƙiyama ke sa ga sunan ana ta ganin su ana ta ganin su na
سورة الكافرين مكية وهي ست آيات لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون na to har yanzu ƙarin abun nan dai akan wannan wanda muka fara an ce waqta hifa fil haudi an yi sabani a cikin shi wannan tafki na annabi sallallahu alaihi wasallama hal huwa ba'da sirat aw qablahu wai shi za a je gurin ne kafin siradi ko ko bayan siradi an tsallake siradi wa hal huwa ba'da al-mizan aw qablahu shi za a je wajen ne bayan bayan awu ko kafin nan wasahihu aka ce zance wanda yafi inganci annahu qablahu ma ne shi kafin su ne duka li'anna an-nasa yakhrujuna min quburihim idashan saboda mutane za su tashi a kaburburan su suna cikin kishin ruwa to fa yadrabuna minhu shurbatan sai su sha wannan ruwan la yazma'una badaha abada ba za su sake jin kishi ba a ruwiya an ruwaito an ibn abbas daga abdullahi ibn abbas annahu cewa sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abdullahi ibn abbas ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama anil wuquf bayna yaday rabbil alamin cewa tsayuwa da za a yi a gaban Allah tabaraka ta'ala hal fihi ma'un akwai wani ruwa a wajen ala yace i wallazi nafsi bi yadi inna fihi lama yace hakika akwai ruwa wa inna awliya Allah la yuriduna hiyad al anbiya yace su waliyan Allah sukan zo wajen tabkuna na annabawa wa yabasu Allah ta'ala sab'ina alf malakin bi aidihim asan min nari yazuduna al kuffar an hiyad al anbiya sai Allah ya turo wasu mala'iku dubu saba'in su dinga koran kafurai ba za su samu su zo wannan tafkunan annabawa din ba amma mutanen kirki za su raka annabawa zai su sha wannan ruwan Allah ba mu wannan ruwan wa hadha dazu la yakunu ba'da sirat kuma wannan koran ba zai kasance ba sai bayan sirati da annahu la yadru min as-sirati ila al-mu'minun din ba wanda zai tsira daga sirati sai mu'minai fala wujuda lil kuffari huna saboda ba kafurai a wannan wajen hatta yuzadu li suqudin fi jahannama balle a ce an kore su saboda sun fada cikin jahannama to Allah ba mu wannan ruwan Allah ya kiyaye mu ta jan na'am suratul kafir suratul kafirin tuna wannan ita ce suratul kafirin surar da aka yi maganan kafurai a ciki an saukar da ita a makka ko a madina bisa sabanin malaman kira'a tana da ayoyi shida an ce ta sauka lamma qala ra'in min al-mulkin rasulullahi tabudu ilahana sanatan wa nabudu ilahaka sana wai kafurai suka zo suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama wai in ya yadda su za su bauta ubangijinsa na shekara shi ma bauta kuma kansu na shekara sai Allah ya ce a gaya musu kulka ce musu kul ya ayu alkafiru ya ku waɗannan kafiran la abudu ma tabudu ni ba zan bauta abinda kuke bauta na gumaka ba ni Allah nake bauta wala antum abiduna ma abud kuma ba za ku bauta abinda nake bauta ba shine Allah don ba ku yi imani ba wala ana abidun ma abadtu kuma ku sani lalle ni ba zan bauta abinda kuke bauta ba wannan gumakan wala antum abiduna ma abud kuma tunda kun tsaya wajen gumakanku ba za ku bauta wanda nake bauta ba shine Allah to saboda haka abinda za a yi kawai lakum dinukum waliyaji ku rike addinin ku rike addinina ni dai musulunci shine addini na kuma Allah zan bautawa saboda haka ba maganan gumaka duk wanda yadda kawai zai shiga musulunci a ci gaba da bautawa Allah tare da shi na'am لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم na'am ولا أنتم عابدون ما أعبد na'am لكم دينكم ولي دين na'am mana dai haka aka faɗa cewa ya gaya musu ya ku waɗannan kafiran ni ba zan bauta abin da kuke bautawa ba mana cewa da suka yi wai in ya yadda a raba ɗin mana lokaci a bautawa nasu shekara su ma za su zo su haɗu a bauta Allah su shekara to Allah guda ɗaya ne Allah ɗaya kuma za a ci a bauta wancan kuma gunki ne ba shirme ne ba abun banza ne gunki kan ai mai bauta masa mayafi ko ba ɗan adam bai ai wala wata rauna bani adama ɗan adam ai ya fi gunki ka koma baya kuma kana wuta abin da ka bi Allah shi kaɗai ake bautawa saboda haka yace Allah ya ce gaya musu ni ba zan bauta abin da kuke bautawa kuma kuma kun ki tun da na kira ku zo ku bauta Allah kun ki na sani ba za ku bauta abin da nake bautawa ba kuma haka ni ma ba zan bautawa abin da kuke bautawa ba to abin da zamu yi kawai dai lakum dinukum waliyadin ku ku riƙe addinin ku abinda kuke gani kamar addini ne wali wali din ni ma riƙe addini na shine musulunci shine addini wanda yake na gaskiya kuka abinda kuke yi kawai shirme kuke yi ba ibada kuke yi ba saboda ba wani ubangiji sai Allah shi kadai kamar da kullum Allah yake faɗa kullau kana mahu alihatu illa Allah la fasadata ai yace ai da akwai wasu alloli ai da abun an samu matsala ya za a yi a ce alloli suna da yawa ai in Allah ya ce za a yi kaza sai ɗaya ya ce shi kuma bai yadda ba shi yasa kake ga in yace za a yi rana ranan za a yi in dare ne daren za a yi in damuna ne damunan ne in rani ne ranin ne in ka lura ai masu mulki ma ko da mutane ma in suka haɗu masu fawa guda biyu ai ana samun matsala ko zaka ji wannan ya ce kaza wannan ya ce abu kaza za a yi to shi yasa tunda ka ji shirin nan Allah nan guda ɗaya ne tabaraka ta'ala abota masa kawai shi kadai tabaraka ta'ala na mu kwana an ko ana mu rage na gobe da ji fatiha da salatul fatiha الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله Fatiha.
دي بني إن شاء